wajen masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يجلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabilul huda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adab al-mufrad na wani malami muhammad bin isma'il imam al-bukhari al-amir al-mumini na fil hadis mai rasuwa hira tana da shekara 252 yau muna ladi 22 ga watan jimadar hula shekara ta 446 allah ya mana mawafaka absa abinda za mu karanta a cikin adabin ofrad a wancan satin a wancan satin mun kare babe na 350 ko mun zo haka shai shi kenan yanzu mu tashi babu na 351 babu na 351 turuwa sassan kanta ɗaya hadisi na 706 hauruwaya ta nawa 706 kai 800 ko a kudin da nuna 806 kenan babu tuwasa sankanti'a ruwaya wisa 6 za mu tashi babi na 351 ruwaya ta 806 haka ne ko? to kenan idan yana karantawa masu litayi a hannu su da kwari suna bin gurin billa-billa dalla-dalla kenan sai mu diba ruwaya ta ɗari takwas da shidda tarjamai baban sai ce babun ƙaunin rajul ya bunayya liman abuhu lam yudrikul islam ƙaunin rajul faɗan mutum ya bunayya ya cewa wani ya ɗana ko ya ɗiyata liman abuhu lam yudrikul islam ga wanda baban shi bai riski musulunci ba tarjuma baban kenan kenan imam buhari ya kara liman abuhu lam yudrikul islam amma dai na so ma babe ne a cikin mu'amalat namu mu'amala ai ana so dan girmama yaro in dai ka aihe shi ka rika cewa ɗana kenan wannan yana da usuli a musulunci ko kuma yayin shine buhari zai ma baba kamar yaro da in ka ahe shi ko ka shi ka ahe shi kenan dan girmamawa dan tosayi ko dan wani abuwa sai ka ce mai ɗana haka kuma kai ma yaron wanda ya sa'a da wanda ya aike ka ko wanda ya sa'a da ma'aike ka kenan ka ce mai baba kenan kaga wannan abubuwa ne wanda ya ɗauko tushe a musulunci za ka ga yara da dama annabi sallallahu alaihi wasallama bai kama sunan sai ya ce musu ya bunayya ya ɗana kamar yadda zama gani a cikin karatu kenan wannan cewa ya ruka a ke idan gina ma shiga cewa akan shafaka da daɗaf da tosai kenan suna ce ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama yaro ka rika cewa ɗana ko ɗiyata wanda suna masu Allah ce sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zama gani a cikin karatu da wani buhari ya kama baba ya ce ƙaunin rajul kwaɗan mutum ya bunayya ya ɗana zaka yi kira ka ce kai ɗana ya ka ko ɗana i kaza sai kara ya ce neman abubu lalai da rukun islam ga wanda baban shi bai riski musulunci ba buhari ya kama nan ya ce baban shi wanda baban shi bai riski musulunci ba amma dai kowa ka iya ce mai ɗana yin nan da ya kawo wannan a cikin karatu zai ka me sa ya kawo wannan yan kenan eh a fasarar ta gaba ta ruwaya ta farko zai gama miki ne da kenan sai ce kaulin rajul hadan mutun ya bune ya dana ko sai ce liman abuhu ga wanda baban shi lamin rukun islam baban nashi bai riski musulunci ba yana zamanin annabi ai da kwai cikin sahabbai yara wanda uwayensu ba musulmi ne ba kamar wannan ruwa da zama kanta ta farko ita za ta bada ma'anar wannan liman abu hulam bil islam insha Allah sai ce قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن مخرز الكوفي قال حدثنا صعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي ثم سألني فان فانتصبت له فعرف أن, بي أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني يا بني
to ruwaya ta nawa masu littayi ruwaya ta nawa 806 sai mu je tare mu je hadasa nawa mu je tare don yin tare kowa na hankali shagurin kenan hadasa na bishir bin hakami ko hadasa na bishir bin hakam ana cewa bishir bin hakam bin habib hadasa na mahabu bin wa mahabu bin mukhrizin al-kufi ko قال حدثنا و سعب بن حكيم سعب دان حكيم كما عن عن ابي kenan ruwaya ta zo daga sa'ab dan hakim kuma daga baban shi to wasu malaman hadisi sun ana bi an jaddadi wasu malaman hadisi sun da'afa wannan isnadin dalilin sa'ab bin hakim din nan amma dai ma'anar da take cikin hadisin rabin ma'anar da hasha wahidi kamar yadda rabin ma'ana take cikin hadisin hadisi da zai zo ƙasa shi kuma sai hadisi ne sai sai shi zai ƙara tabbatar da ma'ana take cikin wannan hadisi daga sa'ab bin hakim an abihi daga wa baba ma baban sa'ab ko kuma sai cewa an abihi ko an jaddihi kuma daga kakan shi kakan nashi shine shariku kenan nan ya ce an abihi ko an jaddihi to jaddihin na shine shariku bin namla shariku bin namla shine an jaddihi kenan tunda ya ce mana an daga sa'ab bin hakim kuma an abihi daga baban shi kenan daga hakim kenan daga baban hakim ko tunda jaddihi din kenan baban hakim din shine jadd din sa'ab din kenan shine shariku bin namlata namlata kamata ka tabbata namla wannan ne kala ya ce wace kenan kakan ko ya ce a taitu umar bin haddab na zo gurin umar bin haddab alfaruku halifa na biyu ko a taitu umar bin haddab na zo gurin umar bin haddab radiyallahu anhu yarda allah ta tabbata a gare shi faji ala ya ƙulu sai umar yake cewa faji ala ya ƙulu kenan da na zo gurin shi sai yake cewa ya bin ahi ya ɗan ɗan uwana shi da ya zo gurin umar da ya zo gurin umar sai umar yake ce mai ya dan dan uwana kenan ya kara bai ce ba ma ya dana sai yake ce mai ya dan dan uwana da yana ce mini ya dan dan uwana sun masa'ala ni kuma sai ya tambaye ni kenan ya tambaye ni kai wane ne dan wane ne kenan shine ce sun masa'ala ni kuma sai ya tambaye ni fanta sabtu lahu sai na bayyana mai dangantaka ta in ta sabtu lahu na bayyana mai dangantaka ta kenan qultu lahu nasbi fa arafa anna abi lam yudrikul islam da na bayyana mai dangantaka ta fa arafa sai mi sai ya gane anna abi lam yudrikul islam babana bai riski musulunci ba kenan babana ya mutu ba musulmi ba faj'ala yaqulu sai umar kuma sai yake ce mini ya bunayya ya bunayya ya dana ya dana fasara kashe magigo yace ataita umar bin hadab nazo faj'ala yaqulu sai yake ce mani ya bin ahi ya dan ya dan dan uwana kuma bai ya ce mai ya dan dan uwana sun masala ni sai ya tambaye ni kenan ya tambaye ni dan kai dan wawaye ko ke yace fanta sabtu lahu sai na bayyana mai dangantaka ta fa'arafa anna abi lam yudrikul islam sai da na bayyana mai dangantaka ta sai ya gane baba na bai riski daga nan sai yake ce mini ya bunayya ya bunayya ɗan ya ɗana ya ɗana to a nan malamai suke bayani ya bune ya bunayyan nan ya inganta guri da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai yake cewa yara zamanin shi ya bune ya bunayya to nan a wannan ruwayi bi zaka gane kenan da farko a wannan ruwayi muhammadu ma istafadu min alhadis kan kai da bahalawi ma istafadu min alhadis me muke ganewa kenan da farko umar da ya zo ce mai ya dan dan uwana kuma daga baya sai ke ce mai da ya gane kuma baban shi bai shiga musulunci ba sai ke ce mai ya dana ya ke ce mai ya dana ko ya bunayya kenan zai gane kamar wanda baban shi bai shiga musulunci ba baka ce mai ba ya dan ba kenan me zai gane me zaka dauko zaka kenan wanda ba musulmi ba baka ce mai ba dan uwanka kamar mutum ba musulmi ba baka ce mai baɗan uwanka to ai dangantaka a alƙur'ani ta zo guri biyu da kwai dangantaka ta ƙabila da kwai dangantaka kuma ta ta addini da kwai nasabin din da kuma nasabin na ƙabila kenan hin malamai suka ce kamar wanda dangantaka ta ƙabila ta gama ku ko ta ƴan uwantaka ko ta gari kana iya ce mai ɗan uwanka dalilin wannan an sai ga wannan ba anna abi lamin rukun islamin ke ne sai sai kamai ita ce za a yi mata nazara saboda in ka dai aika qur'ani ai duk dangantaka ta nasaba da dangantaka ta ta gari ai ana cewa mutumin dan uwanka wai la samu da wai da samu da ahahu ai arsalna samu da ila ahahu salih mun aiko samu zuwa dan uwan arsalna samu da ila ahahu wa ila ni wai na samu mun aiko salihu zuwa ina zuwa ɗan ƙunshi samuda ba shi da tafsir sai ce ɗan ƙunshi na ƙabila ba na addini ba kuma yace hallata wa ila adin ahahu huda mun aiko wa hudu zuwa adawa kuma yace wa ila madayna ahahu shu'aiba mun aiko shu'aib zuwa ina kaga duk ahahu ba ahahu dan uwansa na ƙabila ba da addini ba kenan arsalna shu'aibu ila madayna arsalna ahukum ila madayna kenan ahukum na kabila laysa ahukum fi din kenan zaka alqur'ani ana danganta dan uwa na kabila ko dan uwa na jini wanda koda ba addinin ko ɗaya ba ka kira shi ina dan uwanka dan daga ana an ce ila ila madayna ahukum wa ila samud wa ila adil yadda da ajji arsalna mun aika hudu da shu'aib da salih duk mun aika su gurin yan uwansu kenan yan uwansu ne na kabila ba na addini ba kenan kaga wannan dangantaka kenan ta kabila nan kana iya cewa mutum dan uwanka na biyu kuma shine dangantaka ta ne ta addini kenan shi dangantaka ta addini mutum ko da ba garin ku ɗaya ba ba jinin ku ɗaya ba in dai musulunci ya gama shi ka ita yi dan uwanka kenan ba da suka ji haka kenan dangantaka mutum ko da garin ku daya dan uwanka ne na kabila amma da shi bangaren addini ko da ba dan garin ku ne ba jinin ka ne ba menene dan uwanka ne kuma a dangantaka ta addini ta yi karfi da dangantaka ta ta kabila kenan nan da ya ce nan sun masa'ala ni kuma ya tambaye ni fanta sabtu lahu sai na bayyana mai dangantaka ta kenan da ya gane babana bai shiga musulunci ba sai ke ce mini ya ɗana ya ɗana kenan bai cewa ya ɗan ɗan uwana kenan don saboda baban bai shiga musulunci ba kenan da muka ce dama hadisin mine ne daif ne ko to daga nan malai suka bayana kenan shi ƙalƙashin wannan dai cewa ya bunayya ba wani abu a ganin shi kenan ɓangaren wane ne ke da magana na fara fa an da abilar rukul islam amma duk wasu wanda suka shaida suka ce a'a kawai kuma dan uwan naka na addini na kabila ne baka ce mai ba dan uwanka amma dai zahirin nasin qur'ani zaka leka gana dan uwa na kabila da dan uwa na wannan ana iya ce mai dan uwana to kwana ka zo dan uwa ne na jini eh dai muka ce dan uwantaka ta addini ta hi girma da dan uwantaka na na kabila to kenan darasin da buhari ke ma'ana mutum akan tosai ko akan shafa'a ko tosai yaro sai ka a mu'amala sai ka rika cewa ya ɗana wanda ka aihe shi don girma sai ka cewa ɗana i kaza ɗana i kaza ɗana i kaza kenan me zai tabbatar wannan hadisai da dama zan mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kwai yaran sahabbai da dama annabi zai kama sunansu sai dai ce musu ya bunayya daga ciki wani dan ummu salma dan abu salma umar umar bin abu salma umar dan abu salma yana gurin annabi tana da dan shekaru kadan amma da annabi kullu izai yake sai daga ce mai ya bunayya ya dana ba hadisin shi ne ba ya zama to annabi tare ma suke cin to da umar dan abu salma shi kuma bai wuce shekara hudu haka tare suke zama da annabi su to a akoshi guda inda yake cewa ni ina cin abinci shi umar inda kan shi yake cewa ni ina cin abinci wa yadda ta ɗinshi fil sihafa zai ga hannuna ya ta yawo irarin muna irarin muna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ya bunayya sammalla wa sammilla wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika ya bunayya ya dana ga wata ruwa ce ya gulama amma ne kuwa ya bunayya ce mai ya dana sammilla ka ambaci sammilla ka ambaci Allah kenan ka ce bismillah kuma wakul ka ci da hannunka wakul min ma yalika ka ci gabanka mi a shaɗi muke nema ya bunayya kaga annabi yana cewa yara da dama ya dana kuma hadisi da zamu zo ruwa ta bi nan ita za ta tabbatar da abin tunda ni na kasa da zamu karanta hadisi ne sahihi sai ya ce قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم
حدثنا محمد عبد الله
محمد ya goge a gurin shi ka قال حدثنا عبد الله Mm.
قال أخبرنا جرير بن حازم Eh, ba Muhammad.
عن سلم عن سلم العوا عوا علاوية علاوي علاوي.
قال سمعت أنسا يقول كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذني yawa aina shahid fil hadal hadis kama anta ya ya bunayya kenan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa anis ya bunayya shi ko anis ai sunan shi anis bin man bin malik zaka ba anis ne ba bin muhammad ko amma duk da wannan annabi sai ya ce me ya bunayya kenan shi shine wanda ruwaya ce حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي قال سمعت انسا يجي ناجي انس وانا انس انس بن مالك يقول yana cewa kuntu hadiman linnabi na kasance mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadim boyi wanda zai tsaya a gida ya ma hidima ko shine hadim kenan anis yace ya na kasance mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko san shi anis tun yana da shekara takwas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya zo madina sai uwar shi anis sai ta kamo shi waje uwar shi ummu ummu sulaim rumaisa wa anis ummu sulaim rumaisa kenan sai rumaisa ummu sulaim sai ta kamo anis sai ta zo da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama garwa ya adisa kai shi ne ke faɗi ya ce ina da shekara takwas a lokacin da yana da shekara takwas idan da rumaisa uwar shi ta kashi ta zo gurin annabi da shi sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah mutanen Madina Ansar da sauransu sun zo kowa ya ma ya ma kyauta kowa ya tarbe ka ai lokacin da annabi ya zo kowa ya zo annabi ya samu tarbo da mutanen madina sai ta ce mutanen madina kowa ya zo ya tarbe ka ni ban zo ba na ka tarban ka ko na kama wata kyauta amma dai ga yaro na anis ya zamna ya rika ma hidima ga yaro na anis ya zamna ya rika ma hidima shi kuma a lokacin nan yana da shekara na takwas sai aka kashi aka ce ya zamna ya rika wa annabi hidima kenan sai zamanto shine mai hidima annabi share ɗaki wanki doko kaza mai koto duka shi yake wa annabi hidima shi ne ake cewa sai da na yi shekara goma ina wa annabi hidima bai taba gaya mun magana ba bai taba zagi na ba bai taba juya mun fuska ba bai taba aibaita ni ba to kwana a nan dogon hadisi yana nan inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi anis kuma annabi ya mai nasiha daga cikin nasihar da farko annabi ya mai yace ka zauna kamar hidima amma dai ka yi imani kuma ka rika faɗin sirri ka yi imani kakka rika hudun sirri da wani aka ce yaro a mai nasiya kai rika faɗin sirrin gidansu kaga tunda zai zamna yawa annabi da wako to cikin farkon da ce da annabi ya mai imani kuma kai rika faɗin sirri tunda ka zauna kai ne mai hidima manzo Allah ba da ka zo ka rika ba labari haske a gani ayi kaza ayi kaza dan wannan kuma zaka ga Anas da ko ruwayu da dama inda ko mata annabi suka tarbe shi daga ina kake yin aike manzo Allah ne sai ya ce a annabi ne aike ni banda wadannan sirrin manzo Allah uwar shi kai ta ta tarbe shi ita um muslim wata ran tace daga ina kake annabi aike ni ina tace a sirrin manzo Allah ne dan ya rike abu da wani sai da shekara goma yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Anas yana da shekara 18 to kaga wasa wannan shekara goma kana wa annabi hidima tun yana yaro karami har ya balaga shi kawai dan hidima annabi ne ai shine a can a wannan yana hidima yana hidima ne ai uwar ta kashi tace annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dan boyin naka wannan dan mai mai hidimai a mai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa kai shi ya mai addu'a cikin addu'a da annabi ya mai ya ce Allah ka ƙara mai mai kwanikai Allah ka ƙara mai mai arziki Allah ka bashi zuriya Allah ka sai ya shi aljanna ai an kare eh manzo Allah ya jawo kanka ma wannan addu'a an kare Anas da kai shi yake cewa wannan addu'a guda hudu da annabi ya muni sai da naga guda uku ta tabbata ɗaya ce ban gani ba na farko yace Allah ya ƙara mai mi wani kai Anas sai da ya shekara 100 da wani abu bai mutu ba yace har ina kumiya in mutu gari saboda ba sa'ana duk sahabban sun kare daman shi ya shi annabi ya bar duniya Anas yana da shekara 18 ya yi ɗari da wani abu ya wuto in gari dukka ba su ane shi kaga ya gaji ko allah ka ƙara mai dukiya ko ya ce gona anis kala biyu ake gaban muka yi shirka ba kala ɗaya ba ake to amma dai don albarka a da annabi ita girba biyu ake a gona anis kuma ya kai bai san dukiya shi ba ma shi kai shi haka iyan shi anis kan iyakan jikoki bai san nawa ne ba wata ya shi tana ilga mai shekarar yake cewa shekarar da hajjaji ya zo busra ana ilga mai ɗaya shi fadima ta yi kuwa tana ilga mai ɗaya shi sai ta zana mai ɗari da wani abubuwa tana wance wance ta tsaya daga nan kenan kaga mire ne duka a dama za Allah ta karbo kenan ɗaya ta bai gani ba wace ta shiga aljanna don wannan kaga hidima ta yi ko ba ta yi ba to kenan an sai ce kunta hadiman lin nabi na kasance mai hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wane adisko fakuntu adhulu bigayr istizan ina shiga gurin annabi kenan ina shiga ɗakin annabi gidan annabi bigayr istizan ba tare da wani neman izini ba tun da lissai ba sai gare kawai in yazo mi zai shiga ne shi ne ce nan fakuntu na kasance adhulu ina shiga gidan annabi bigayr istizan ba tare da sallama ba sallama in zo kawai me yake shiga yake to ana nan ana nan sai an sai ce faji'tu yawman wata ran he nazo tunda yazo ai ba burki fada sai ko shine faji'tu yawman wata ran sai nazo nazo zan shiga fa qala sai annabi ya ce mini kama anta ya bunayya tsaya inda kake kama anta ya bunayya ai kif makani kama anta ya bunayya kif makani ka baka fasata ba kamar yin kama anta ya bunayya ai kif makani tsaya inda kake fa innahu qad hadasa ba duka amru wani al'amari ya wakana bayanka la tadkhulanna da yau kaka ƙara shiga illa bi izinin sai da izini a shahide da muke nima menene ya bunaya kenan menene da yace mai fa innahu lalle qad hadasa ya faru ba a duka bayanka al'amari wani al'amari gani gida ne kana shiga ne sai fasi ko adus kullun shiga gida yake to yau ya zo zai fada gida ya yawa kawai ɗaya haka zai shiga annabi ya ce mai tsaya inda kake ya dana bayan ka hutar nan wani al'amari ya wakana daga yau kaka ƙara shiga da izini aya ta sun koma kenan a biyutun nabi ma da kawai biyutun nabi ka kushe gida annabi sai an baku izini yau shi ne kenan aya ta sauko hukumci ya zo ka a rika shiga gida sai da ko da yaron ne ke shiga sai da izini kenan bayan kawo ta aris aya ta zo ka ashe gida annabi da izini kenan da wani annabi ce mi tsaya kenan da wani ai a musulunci ko da yaro karami ne zai shiga daki dole sai ya ne ne sai ya nemi izini amma dai da kan aya ta zo ai sai a yi kana kwance kana ne kawai yaro fada zai da an kore shi fada yi amma da aya ta zo zai shiga practicing aya ya ce tsaya kama an ta ya bunaya tsaya tsaya inda kai kenan fa innahu qad hadasa ba'duka lalle wani abu ya abku bayanka wani al'amari ya abku bayanka la tadkhulanna daga yau kaka yi kaka shiga illa bi izinin sai dai sai dai da izini mun ka hadisi da mu akan mi buhari kamun wani hadisin akan mutum babba zai iya cewa yaro karami ya bunayya da wani imam muslim wannan hadisin na ya bunayya sai ya hudo shi a babun jawazi qaulihi li ghairi ibnihi ya bunayya istihbaba kenan musulmi sai hudo shi a kan babi inda ya ce halittin wani ya cewa wani yaro ya ɗana a nan wanda musulmi ya hudu hadisun sai ya ce kama ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama li'adis ya bunayya to amma dai ya bunayya sai malamai suka yi sharhi ya bunayya da ake cewa ai tana ɗoka gishi biyu da kwai ya bunayya na kare na shi da kwai ya bunayya ta kuma tausayi da girmamawa ba haka ne ba kai ɗana ɗauko mun kaza wanda ta bije ce eh ba gani sai to amma da ainihin ta ɗaukan ya bune kenan da wannan musulun ya yi bayani ce ita ya bune da ake so wadda ita ce sun ka cewa yaro ya bune ya wadda zaka wadda ita ce ta kan hanyar tosayin yaron da jin kan yaron da sa yaron jiki ba don bautar da yaron ba mun gane dan wani ashi muka ci hadisin da yazo a muslim sai nawawi a sharh muslim da yazo sai ce wa fi hadal hadis jawaz qawl al insan li ghayri ibnihi liman asgaru minhu sunnan ya bunayya amma dai sai ce ma'anahu taladdufu bihi dan tosayi ne kawai kenan wannan hadisin yana karantar da mu halaccin istihbabi mustahabi ne sunna ne ka cewa yaro karmi wanda ka aihe shi in zaka yi kira shi ka ce ya kai ɗana ya ce amma talaɗin don akan tosai da jin kai da sa shi jiki kuma ya ci gaba da cewa a sharin haka kuma shi ma yaron ya cewa wanda ya shi babana akan girmamawa kenan a wadda magana zaka kace ɗana ai ba ɗanka ne baka baka yi karya to amma dai ba karya ce ba shi kuma ya ce babana ai ba babanka ne ba to amma dai ka iya hudi duka shi kai yaro karami wanda ka haife shi kare a girma maka iya ce mai ɗana kai kuma ka iya ce mai babana kamar yadda ya zo a musulunci kamar yadda annaba haka yake gyawa yara kamar kaga adis ɗin annabi ya ce mai ya bunayya umar ɗan abu salma annabi ya ce mai ya bunayya to haka zan muka sabai da dama suna kira ya bunayya ya bunayya kenan wani darasi muke ɗauka a wani hadisan guda biyu a mu'amala ta mu ta yau da gobe kenan yara ƙanana wanda muka haife su kenan ce musu ba mai kira su da sunansu ba ko ɗiyan abokai ko ɗiyan wani ko ɗiyan wani wanda dai ma'aife su murka girma masu muna cewa ya ɗana ya ɗana ya ɗiyata zai ga wannan yana kulla soyayya da alaƙa tsakankanin yan uwa ko kuma tsakankanin yan gari ko tsakankanin makwabta ko tsakankanin al'umma tun da ka zo duk kowane ɗan wanda ba naka ba ɗan makwabci ma ka cewa ya ɗana ikaza ya ɗiyata ikaza kenan ka yi ka kulla alaƙa su ma kuma yana su ji ne za su ji daɗi hallo kai ma yaran latijan gwakura ce mai baba ya babanmu ya kaza ya kaza shi ma zai ji zai ji daɗi kenan kaga a mu'amala yana kulle ne yana kulle dangantaka da soyayya ta musulunci da kuma kowa a gaina to sai kowa tsayin kanu sai kuma ya ci na gaba قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي سعصع عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني وكذا شي ما نان نكا سي كا روايا ta sahabban manzon Allah Aba Sa'id al-Khudri yace shi ma Aba Sa'id al-Khudri wannan yace mai ya bunayya ko shine yace hadathana Abdullah bin Salih qala hadathani Abdul Aziz bin Abi Salma ko an bin Abi Sa'sa an abihi kenan daga Abi Sa'sa daga baban shi ko kenan Abi Sa'sa yace baban nashi yace anna Aba Sa'id al-Khudri sahabin manzan Allah a ba su idul hudiri ƙala lahu ya ce mai ya bunayya ya ɗana ke na baicin buhari ya kama hadisin Umar bin Haddab ya kama na manzan Allah sai kama na sauran sahabban ma kenan sahabbai ma suna cewa yara dan akan girmamawa bisu kama sunansu sai su ce musu ya ni ya dana ya bunayya to wannan babe ya kare sai ce babe na 300 da nawa da 52 ne ko 352 ce babu la yaqul hafusat nafsi la yaqul bi hafusat hafusat nafsi ko to karanta shi قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لكست نفسي
karanta na gaba ɗaya ne قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي قال محمد أسنده أقيل
to wannan shi musulunci ba abin da ya bari kamar irin lafazi da kalmomi da muke faɗi na yau da gobe to da kowa an su kalmomi mummuna shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu faɗa kamar a filan mu ta yau da gobe duk wata kalma in dai fasara ta tana ɗaukan mummunan abu ba a so mutum ya faɗe ta saboda kalma mai ɗaukan mummunan abu in kana faɗi kamar fata ne kake wa kanka kenan dan wannan ma wannan baba yace la yaqul kan mutum ya ce habusat nafsi in aka ce habusat me kan daga yana maka dauko habis me habis kenan to me habisat nafsi kenan raina ya ɓaci ko raina ya munana ko raina a ba habisat raina ya ya gurbata kamar yanzu a hira an taba ka aika ya cewa kai wannan raina fa ya ɓaci ko raina ya muna wanda sun muna namun rai ko kuma eh ko kuma an bata mun rai dai dai habisa ta doka baci rai rai kace baka ce ba raina ya baci ko kuma a sasalan da dama dama shi su hasalan ai bai kai ba raina ya da raina ya baci da sun da sun hasala mun rai wani himu ne a raina baci himu ne to kenan shi ne tuma hadasana muhammadu bin yusuf kala hadasana sufiyan shi ne sufiyanin sauri an hisham daga hisham an abihi daga baban shi waya baban na hisham urwa wani urwa urwa dan zubairu zubairu bin awam ko an aisha daga aisha siddiqa al-humaira radiyallahu anha yadda la tabbata a gare ta an nabi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqulanna ahadukum kaddayan ku yace la yaqulanna kaddayan ku ce habusat nafsi raina ya baci ko an taba ka ce raina ya baci kun sa ni raina ya baci ko raina ya munana kenan ka kawo wannan kenan a kalma ma ta bakin mu mu rika sauƙaƙa kalma mai sauƙi domin abinda muke faɗi ga bakin mu kamar fata ne kenan la ya kulan da ahadukum habisat nafsi ka dan kuce rai na yami ya bace ko ya munana ko dan kalma ce wannan sayi'a walakin amman dai wani ya kun yace laqisat nafsi laqisat nafsi to shi laqisat da habisat kamar kusan ma'anar su ɗaya ne sai dai wannan habisat din tahi yawa kenan nan zaka doka laqisat nafsi dai kace hankali na ya tashi wannan ba da kamar kace hankali na ya tashi kamar da kai ko da zaka ce da zaka ce wa an hasala ni kenan an hasala mun kenan kaka ce rai na ya munana sai dai kace an hasala mun rai kenan in zaka dai kenan ka wadi abu kalma wadda ba muna ce ba kenan shi da layi kullun da ahadukum kadayan ku ce habusat nafsi rai na ya bace ko rai na ya munana walakin amma dai li ya kun ya ce laƙisat nafsi yaya? a'a raina hankali na ya tashi laka sadar shi hankali na raina ya tashi ko hankali na ya tashi kenan kaga bata kai waccan ba muni hankali na tashi ai bata kai ba raina ya munana ko raina ya baci kenan me yake koyi da kai duk kalmomi na bakin mu rika wadin kalma wadda bata da muni saboda fada kamar wata fata ce na kasa ma shine na sama ne mai dama nan wanda muka wadi na farko buhari da muslim sun hudo shi ashabu sunan nisa'i ya hudo shi shi kuma na kasa sai ta hadasana abdullahi qala hadasani laysu hadasani yusuf an ibn shihab muhammad ibn muslim imam az-zuhri an abi umama bin sahal bin hunayf an abihi kenan sahabi ne dan shi ko abi umama sahal bin hunayf an abihi daga baban shi kenan shi dan sahabin hunayf din an rasul sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce la yaqulanna ahadukum kaddayan ku yace habu sat nafsi raina ya bace ko kuma raina ya munana wal yaqul in ma fada zai yace laqi sat nafsi hankali na ko raina ya tashi hankali na ya tashi haka malamai suka fasarta kenan wanda kace hankali na sun tada mun hankali ko hankali na ya tashi ya hi sauki da kace raina ya bace ko raina ya munana qala muhammad muhammad yace wa muhammad ne kala muhammad muhammad ce wani muhammad bin ismail shi mai littafi buhari ya ce a sanar da hul aqil da ya kala tabbatar ma hadisi ne sai ya ce wannan hadisin aqil bin khalid ma ya ya ya kashi isnadin shi kenan baccin nan ya zo aqil ina ya daya daga cikin manyan malaman hadisi kenan aqil ma ya kashi daga imamu zukuri da kuma wannan sahabi sahal bin hunayfin kamar nan tabbatar da ruwa wannan ce kenan ruwa ta san ce ya kama sai ya kama wannan ruwa kuma da ya kama ita sai ya ce ruwa ya ce wadda aqil daga cikin manyan malaman hadisi aqil ya ka isnadin ta shine ce asnadahu aqil kenan muhammad ibn buhari mun gane kenan wannan hadisan guda ne sai kanta da mu duk kalma in zan mi mura kalma ta fata na gari kar ka mura ka wadin mummunan kalma domin fada da muke kamar fata ce akan mu duk abin da zaka kama ko yara ma yanzu al'ada ma ba ana musu ladabi ba duk wani danyen magana sai a juya ta zaka je zan yi hutsari ka ce zan je na zan je bayan bayan gari ko amma ba yaro ai bai tashi zan yi tutu ko fa suka ce zan je yi tutu ko zan yi hutsari ai ba wannan ko to duk irin wannan ne kenan duk wani kalma ai musulunci yana zawayi ne ya mata ladabi ladabi dan gyara ta dan ba ya ce ba aula mastum nisa au kaza au kaza ko al'aurar mutum sai ce gaba ko mai irin wannan to duk irin wannan ne kenan kenan irin wannan ne da annabi ya hana duk kalma mumuna kakka faɗe ta a bakinka samu wadda take kasanta saboda wannan kamar fata ne ga mumin yake wa kan shi sai ce babun na nawa na nawa 350 tarjama shi me kuniyat abi hakan a suna da kwai al'isim da kwai lakabi da kwai alkunya da kwai suna suna mutu uku ne da kwai aka ce suna al'isim sunanka wanda aka yanka mara rago sunanka wani ga yana su biyan kenan sunan shi ne ko yawa sai na biyu kuma ya zobe da kwai lakabi da za a ma sirno muke cako lakabi wanda kana so amma dai ba ismul fusuka ba ko ba na wanda aka ma abu kai wasu kama wannan lakabin ka ne in ke kare daga an ce wani an sani da ka ake eh a babaye mai alkunya za a ce babaye babaye na ce da kwana yi mu zo alkunya alkunya kuma za a ce baban wani ko uwan wani to wanda shi ne alkunya yawa ke hege kuma kenan da kwai sunanka muje da kwai wani ko da kwai sunanka da kwai lakabi da kwai kuma alkunya sai amma dai duka alakabi ba a so ku suko to ita alkunya ita ce wanda za a kama ka da baban wani ko kuma uwan wani umarci to nan sai ce ma babun babe kuniyata abi hakan mutum a can su larabawa kan annabi ya zo zaka ga ana wa mutum alkunya da abi hakan me alhakamu ai sunan Allah ne ko alhakamu ai Allah ne alhakamu haka ce alhakamu mafi iya hukunci alhakamu kenan mai hukunci kuma mai hukunci ma mafi iya hukunci wani ne mafi iya hukunci sai Allah kenan ai baka wa mutum lakabi da abi hakam kenan shi ne ma babu bani cewa kuniyata abi hakam yin alkunya da cewa abi hakan kenan amma alkunya da wani suna na abi hakan shine zai madarisi sai ya ce قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد يزيد بن المكدام بن شريح بن هانئ الحارث عن أبيه المكدام عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنيت تكنيت بأبي الحكم قال لا ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ما أحسن هذا ثم قال ما لك من الولد قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو حانع قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأ- فأنت أبو شريح ودعا له ولده wali waladihi ولولده ودعا له wasan ya ji kawai karewa وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما فصمونا yusammuna rajulan صمونا min- رجلا منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال عبد الحجر قال لا أنت عبد الله قال شريح وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام
to wannan dogon hadisi kenan sai mu bi shi filla filla dalla dalla muna taya muna hudu ma istafa da minhu hadisi ne ashabu sunan nisa'i abu dauda tirmizi duk sun hudo shi kuma hadisi ne wanda malaman tauhidi irin su muhammad bin abdul wahhab a kitabut tauhid duk suna hudo wannan hadisin da dama gurare na zawa mun je hadisana wa حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن مكدام بن شريح بن حانئ الحارسي عن أبيه مكدام عن شريح بن حانئ ko yana hadisi ya zo daga ba yawa shuraihi bin hane daga hadisi da gurin shirin ko kenan yanzu waye zai ba mu labari shuraihi ne zai ba mu labari ko to ku dauko labarin ha shuraihi sai ya ce hadathani hane bin yazid shuraihi yace hane bin yazid ya bani labari hane mene ne baban shuraihi ne ko kenan kawo baban shi to to ce annahu lamma wafada ila nabiyyu shi lokacin da ya bakunci annabi kenan lokacin da ya zo madina ai zamanin annabi tawaga tawaga suna zawa su bakunci annabi a ina a madina ko su yi dan su yi jin su yi kwanikan su yi gaba su doki musulunci su yi tambayoyi su yi dan karatu su yi ga su dai to kenan yanzu nan wane ne da jama'a shi ya bakunci annabi a'a hani ne hani ne da hani ne da a'a hani ne da tawaga shi ko yaba wafadin wane ne hani ne ko to shine hadis ya aiki kuma yace hadis ne hani ko hani ibn yazid ko kenan annahu lamma wafada ila nabi lokacin da ya ba ya ba kunci annabi wane ke ne ba kunci annabi hani to ma a qaumihi da Allah mutane shi kenan zuwa ya bukaci annabi da Allah mutane shi hani ne bin yazid da tawaga shi ko da ɗiyan shi su shirai da su ayi ko ya ba kunci annabi ya zo madina garin manzo ya yi samu bayanin musulunci kaza kaza ya ba kunci annabi shine ka dauke nan to fasami ahum nabiyyu sai annabi ya ji su kenan annabi ya ji tawagar su ko me ya ji wa hum yu wa hum yukannunahu bi abi hakam suna mai alkunya da abi hakam sai annabi ya yi su a cikin hira shi hani'u suna mai alkunya da ne abu haka mun gani labarin wane ne ba kuci annabi muka ce hani'u ne da mutanensa suka bakunci annabi ko da suka bakunci annabi tare da mutanensa ai za su zamna su yi kwana biyu a madina ko duk wata hirar kai na isra'il tsakanin annabi ya ji ko to a hirar da suke tsakanin su shine fasami ahum nabiyu sai annabi ya ji su wa hum su suwa su mutanen nashi wanda suke tare yukannunahu suna mai alkunya bi abi hakam suna ce mai abi hakam kenan za su yi kira shi ba su cewa mai gida ko kuma su ce hani'u sai dai ce mai abul hakam shi ko aka ce mai abul hakam suna ne mafi iya suna ne na ubangiji tunda aka ce alhakam Allah shine alhakam kenan kace alhakam fasarsa mafi iya hukunci ko kuma gwani wajen hukunci shi kuma wannan Allah ne alhakam kenan sai shi wannan hali'u sai mutanensa suke mai alkunya in zai su yi kiran shi sai su ne sai su ne abul abul hakam muna tare eh to ya ne aka to me aka yi aka yi mu ce muna tare fada'ahun nabiyu sai annabi ya kira shi ya kirawa sai ya kira hannu me yasa ya kira shi saboda ya ji mutanensa idan su yi kiransa sai suka ce mai abu sai aka ce zo shi ne fada ahun nabi sai annabi ya kira shi da annabi ya kira shi sai ce mai faƙala sai annabi ya ce mai inna Allah huwal hakam ai Allah shi ne mafi iya hukunci Allah shi ne mafi iya hukunci wa ilaihil hukumu kuma hukunci yana komawa ga Allah falima takannaita bi abi hakan me yasa ake ma alkunya abi hakan muna tare ko me yasa annabi kira shi saboda ya ji mutanen sai su kira suna ce mai abu hakan da annabi kira shi ce mi falima takannaita bi abi hakan me yasa ake ma alkunya da ce ana ce ma abi hakan a ko ba inna allaha lallai Allah shi ne mafi iya hukumci ko wa ilaihi hukumu kuma hukumci yana komawa gare shi to falima takannaita bi abi hakam me yasa ake ma alkunya ana ce ma abi hakam sai ya ce mi qala la yace a a laƙin nan ba ni ne ba kenan ba da suna ba ake mani shine ce qala la sai ce a a kenan ba wannan ba ba da suna ba ake mani amma dai me yasa ake min walakin na kaumi a can dama ai ba gari ba gari su ne ko sai ce walakin na kaumi amma dai mutane na a can karkaranmu iza ihtalafu fi shay'in idan suka yi sabani ko rikici a cikin wani abu a tauni sai su zo guri na fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci tsakankanin su faradiya kilal fariqaini kuma dukkan bangaren biyu a hukunci ne kowa sai yarda ke dalilin wani suke ce mu sai suke ce mun baban yawa ya ba da hujja ko kenan annabi ce me yasa suke ma wani abu ne sai ya ce ai ba da guri na ne ba walakin na mi walakin na qaumi mutane na ko idza ihtalafu fi shay'in in suka yi a sabani a cikin wani abu kenan aka samu sabani ko rikici mutane na suka yi me suka yi a tauni sai su zo guri na a matsayin shugaba in sun zo me yake yi fa hakamtu bainakum sai hukunci tsakankaninsu in dai hukunci tsakankaninsu kuma fara diya kelal farikai ne sai kowane bangare ya da hukuncin da ne mi zai gane kenan shi gwanin gwanin shari'a ne gwanin yake hukunci ne shi wani raba gaddama ne kenan kenan daga yayi raba gaddama ta ba a jadi kenan daga kabilu biyu sun rikici ko farti biyu sun rikici na mutanen shi daga an zo ya yi hukunci ba wanda ke cani ban yi raba kowa yara kenan da wannan karkarar gaba daya daga an samu rikici sai a ce aje ina aje gurin abu haka kenan dan wannan abu haka ne bai sai annabi ya ce qala sai annabi ya ce ma ahsana haza wannan yayi kyau tunda ai abin kirki ne kake wannan yayi kyau abin da kake wannan na shari'a kai adalci kowa ya ra wannan yayi kyau amma dai wasu na dole a canza shi sun maƙala sai annabi ka yi canza mai sunan sun makala sai annabi ya ce malaka minal waladi ɗiya nawa gare ka malaka ɗiya ɗiya nawa gare ka annabi ya ce mai ko malaka minal waladi ɗiya nawa gare ka ƙultu sai na ce kenan wane hanun sai ya ce li shuraihin li shuraihu wa abdullahi wa muslim diyana da kwai mai sunan shuraihu da kwai mai sunan abdullahi da kwai kuma muslim kenan za da ɗin shi guda uku sai ce banu hani'in diyana ne banu diyana ne ai hannun su na shi da ke nan banu hannun wa'annan su diyana ne su nawa su uku ƙala sai annabi ya ce wa hannu ba ma aka baruhun wane ne babbansu a cikin ɗiyanan naka da shiraihu da abdullahi da musulmi ba ma aka baruhun wane ne babbansu ƙultu sai ya ce na ce shiraihu to shiraihu ne babbansu ƙala sai annabi ya ce fa anta abu shiraihu to daga yau ka ƙara ce ma abu hakan ɗin nan a rika ce ma abu shirai wada alahu annabi ya mai addu'a wali waladihi kuma yi wa ɗiyansa addu'a kenan ka tsaya baki nan wanda sai ki doka ka ga nan cai ai ɗiyanka me nawa ko ya zana guda nawa guda uku sai ce ko wane ne sai ce daga yau a rika ma alkunya da babban nasu yayin daga nan malamai suka ɗauko mutum in za mai alkunya a rika mai alkunya da babban ɗan shi kama na alkunya a ce amma ɗauko ma babban ɗanka da shi za ma alkunya kuma ita alkunya ana yin ta ne ko da baka da ɗa'ana ma ba dole ba sai ɗanka na cikinka ai ka samu wanda bai da bai bai da ɗa amma dai ana mai alkunya aisha siddiqa humaira ta zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya manzan Allah dukkan matanka ka musu alkunya wannan ummu wani ummu wani ummu wani ummu wani duka kowane alkunya gare su ni ma ummu ne alkunya ita ko aisha ba ta yi ba ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga dan dan uwanki abdullahi daga yau sai a rika miki alkunya da sunan ummu abdullahi dan zaka aisha wa wani gudun ka ji ana cewa an ummu an ummul mu'minina ummu abdullahi aisha radiyallahu anha kenan sai ake wa aisha da alkunyai ummu abdullahi wa abdullahi shi ku abdullahi mai dan yatta ne asma'u abdullahi bin zubair dan yatta ne asma'u dan zubair bin awwam kenan kaga alkunya ko da bakka da da kenan ba sai da danka na ciki ba ana iya ma da sunan dan wani ma naka amma dai kai a sunna in za ma alkunya da sunan danka da sunan danka ko diyarka na farko me yasa dalilin malamai suke bada wannan hadisi tunda annabi ya ce me malaka min alwaladi yanka nawa qultu li shuraihu wa abdullahi wa muslim nace ina da shuraihu da abdullahi da muslim banu hani waɗannan su ne diyana kala sai annabi ya ce mai fama aka barhum to wane ne babbansu ƙultu shurai na ce shurai ne babbansu kala sai annabi ya ce mai fa'anta abu shurai da gyau a rika ma alkunya da abu shurai amma dai wannan abu hakan a rihe shi tun da alhakamu sunan allah ne ka ƙara ma alkunya da abu hakan a rika ma alkunya da me abu shurai wadda alahu annabi ya mai addu'a wani wadda da kuma annabi ya wa ɗiyansa addu'a ana nan ana nan kuma mutanen hannu dai musu kowa ba gari ko sun zo madina dai ɗaukar karatu ana nan su wasami annabi yi ƙauman kuma sai annabi ya yi an su mutane yusammu na rajulan minhu suna kiran wani mutum daga cikinsu abdulhajar bawon dutse shi ko suna shi abdulhajar bawon dutse kenan annabi sai ji ana kiran wani bawon dutse faƙalan na biyu shi ma sai annabi ya ce ya kira shi ce mai masu muka ya sunanka ƙala sai wannan mutum ya ce abdulhajar suna na abdulhajar ƙala la annabi ya ce a daga yau an ta abdullahi sunanka abdullahi da wani malamai a tarihi suka ce annabi ya sauya suna wajen 800 sai ya kira ka irin su abdullahi sunan da maka ji an ce sunan shi ɗaci wani sunan aljani wani sunan shi ba bawan dutse bawan rana bawan kaza to duk wannan annabi sai sai mun suna sai sai ya masa wani abdullahi abdurrahman ko mafi yawan suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai abdullahi abdurrahman kinnan kaga shi ma wannan bawon dutsi da aka kira shi sai aka ce me su daga yau sunan ka me abdullahi sunan ka qala shuraihun shi shuraihi dan hani'u yace wa inna hani'an shi baban mu hani'an lamma hadara rujuhi ila biladihi lokacin da lokacin komawa shi zuwa garinsu bayan sun kare zama a madina ko to yin zai mi to shi ne ce ina hani an shi hani ubaban namu lama hadar rujuhi lokacin komawa shi dihi ina ila biladi zuwa garinsu a tan nabiya sai zo gurin annabi faƙali ya ce ya manzan Allah a habirni bi ayi she'in ba ni labarin wani abu yujibu li janna wanda zai wajabta mun shiga aljanna ba ni labarin wani abu kan dai magana ta ƙarshe da zame da kai ba ni labarin wani abu wanda in na yi shi zai wajabta mun shiga aljanna ƙala sai annabi ya ce mai alaika bi husnul kalami na hore ka da magana ta kirki da mutane ka iya magana ta kirki mutane duk kowa zaka yi magana ka bashi magana ta kirki ai ana cewa wani wani bai iya magana ba wani ka zakare to da wani annabi ya ce alaika bi husnul kalam na hore ka da magana ta kirki magana kyaukyawa duk in zaka wa mutum kamar magana kyaukyawa wa bazalut ta'ami da watsa abinci da ciyar da abinci ya ce in ka rike wannan biyun shi ne zai wajabta ma aljanna kenan ka san salon magana da mutane kai ne iya magana ne kowa ai kaulin ma'arufu da aka ce ya yi ma mai so kenan ai da koyar al'umma ka gawa a ce wani ya iya magana bai baka ba amma da ya iya sai ta yi magana shuwari ga yana shuwarar kowa to shine husnul kalami kenan ka iya kyaukyawan magana wa bazal ta'am kuma ka rika yawan ciyar da abinci ko ina bazal ka watsa ko ina kai kana ciyarwa dan ai babu babu sadaka aka ce kamar ta ciyar da abinci bai bakura auki da an fi yi mun masu ga nan babu kamar ciyar da abinci kusan yahi komi ciyar da abinci da shayar da ruwa aka ce yahi komi lada da da kuma menene da in kana so ka yi wani aikin kirki ko kuma kana so zaka yi wata adda Allah biya bukata yanzu malamai mafi yawan manyan malamai in wani abu ma ya dame ka ko wata cuta ta dame ka ko wani abu ya dame ka in ka je ka musu fatawa musamman malaman saudiya da me kawai cewa suke je ka ciyar abinci ko ka shayar da ruwa sai ka nemi allah dalilin wannan haka suke fatawa eh abu biyu suke eh eh ka yi tawassuli da abu biyu kamar wani abu ka shiga cikin wata problem haka ko kuma wata bukatar kana so ta biya an ka musu fatawa sai su je ka yi tawassuli da ciyar da abinci ko shayar da ruwa ciyar da abinci ko sha da ruwa wanda yake ga wani rijiyoyi da wani forai da wani menene da me kaga mutane musamman laraba suna ta yi a afirka da me suna zawa a can wani kwaya kwanta ne halin kaka yake kawai sai malami mai fatawa ce je ka shayar da ruwa in ka shayar da ruwa ka yi tawassuli da wannan ruwa ka ce Allah ya warke ka ne haka suke ko kuma su je ka tattara mutane waɗanda suke cikin yunwa ka ciyar da su ya kai tawassuli da wannan shine kalashe wannan malamai suka ce babu babu su can kowa da abu ka shiga rashin lahiya kasa warkewa da wannan suke tawassuli da ruwa suke tawassuli ko abinci kayi kayi kayi abin ka ki warkewa rashin lahiya ta same ka kawai sai su ma fatawa je ka ciyar ko ka shayar kuma sai ka ce dalilin wannan Allah ya warkar da kai aka ce je ka wani ya buga ya buga aka ce baka je wa ki bayani bai ce wani an je likita gabas in an je ta yamma an je ta arewa an bi tunisiya in an bi marok in ya ki warkewa kawai kawace take ruwa kawai sai aka mai fatawa samu wani ƙauye waɗanda suke ba su da ruwa sai sun sha wahala kilo 20 su ɗauko ruwa ishe kaka ba su ruwa ka kashe kuɗi ka musu foraji na kirki in sun sha su ma addu'a ka ce allah yadda na hudo musu wannan ruwan allah ka warkar da ne wannan kafar ka yi tawassuli da wannan yana yi sai warki sai labari mafi yawan malamai namu na khaliji na laraba ta haka suke fatawa kawai duk abin da ya gagare ka ka kasa ka samu shi kawai ciyar ko ka shayar sai ka yi tawassuli da wannan